الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barka mu da dawowa daga hutu da muka je kaɗan na wannan daura wannan kuma shine zamanmu na ko in ce majalisinmu ko darasinmu na hudu kenan a wannan daura da muke gabatarwa a cikin ilmi na mustalah mustalahul hadith a littafi na manzuma albaikuniya wanda littafi ne muktasar ana samu da izinin Allah a gabatar da shi duk da yake tattaro matsaloli masu yawa cikin ɗan lokaci kaɗan saboda littafi ne zama takaitacce yana da daɗin a yi daura kansa kuma a samu fa'ida da izinin Allah muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya za mu tashi ne a baiti na sha biyar malam ya ce wa ma adaftahu ilal ashabi min qawlin wa fi'lin fahuwa mawqufun zukin wa ma adaftahu duk abin da ka danganta shi ilal ashabi zuwa ga sahabbai ma'ana asarkin da an ka danganta zuwa gare su riwayar ta kai ga sahabi shi ne abin nufi min ƙaulin na magana wa fi'lin ko aiki to fahuwa wannan ana kiran shi mawqufun موقوف على الصحابي يتشي زكين أي علم أنك تشي زكينا أي علم أنسان هكا تو danganta abu zuwa ga sahabbai shin waye sahabi akwai tarifi na sahabbai domin da an ce zuwa ga sahabi to waye shi sahabi wasu suka ce manista ma abin nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dalik wanda ya haɗu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yayi ima yana mai imani da shi wa mata ala dalik kuma ya mutu akan haka wasu malamai suka ce wa in takhallala zalika riddatun ko da ya taɓa yin ridda ya dawo musulunci kuma ya ci gaba bai akwai wanda sun kai ridda kuma suka dawo suka shiga musulunci kuma musuluncin su ya inganta to in tabe man istama'a bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wanda ya hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kace walau lahza ko da minti ɗaya kuma ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da sahabbai ba sauran ma annaba su ba su da sahabbai Allah Allah ya ce fa atba'uhum mushriqin falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun annabi Musa yana da sahabbai amma dai akwai annabin da manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wa ya'ti nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad kaga akwai annabin da ba wanda ya karba da'awa take na shi ba shi da sahabi mun gane wannan da kyau to su sahabban nan me yasa aka ce mu'minan bihi kuma an ka ce manishtama'a wanda ya haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ce man ra'ahu ba saboda akwai wanda sahabi ne amma bai gani akwai sahabbai makafi su abdullahi bin ubin maktumi kaga an ka ce man ra'ahu to kaga shi umin maktumin ya haita ciki shi yasa duk kaga malamai sun kawo wata kalima kai hatara akwai dalilin da sa aka kawo ta galibi sannan kuma mu'minan bihi akwai wanda ya ga manzo Allah sallallahu ya haɗu da shi amma bai imani da shi ba kaga su Abu Lahabin su Abu Jahalin duk sun ga manzo Allah sallallahu amma saboda rashin rabo inna lillahi wa inna ilaihi ba su imani shi ba bal ma ba su yi imani da shi ba sun yaƙe shi shi yasa in ka ga Allah ya baka imani ka gode ma Allah ga waɗanda sun rayu tare da manzo gari guda wasu 'yan garinsu ne wasu ma 'yan kabilarsa ne wasu ma 'yan gidansu ne su abu lahabin amma da yake babu rabu sai suka yaƙi da'awa ku shi yasa ka gode ma Allah ba ci wancan zamanin kake ba kai ba balarabin ba ba zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ba ba dan family din shi ba ba yaren ku guda ba ba kabila ku guda ba kuma Allah ya arzuta ka da imani ba karamar balala bace Allah mun gode ma Allah ka kashe mu akan imani da sunna to dan haka wannan shi ake ce ma sahabi shine wanda ya haɗu da manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ya yi imani da shi kuma ya mutu akan haka to wanda duk ya mutu ba akan imani ba ba sahabi ba ne don tare na muke, muke son a gani don 'yan shi a kullun suna ƙoƙarin su ce ai sahabi kaza ya mutu kafiri mm -mm. wanda dukkan ya mutu kafiri ba sahabi ba ne don su sahabai Allah ya ce la yastawi minkum من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ستة وكلا وعد الله الحسنى تند الله يمس الوارن الحسنى الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة سنة الجنة to kenan ko in mutum ya kafirta ya mutu kafiri ba sahabi bane shi yasa munafikai ba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane a zahiri ana sa su cikin sahabbai amma ba sahabbai bane don Allah ya ce ya halifuna lakum litardaw anhum fa in tardaw anhum fa inna Allah la yarda anil qaumil fasiqin kuma Allah ya ce ya halifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin wa minan nasi من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر يتي وما هم بمؤمنين to mutumin da ba mumini ba ne ba a kiran shi sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai a zahiri ga wanda bai san shi ba to sahabi ne amma na bogi shi yasa lokacin da Sayyidina Umar ya so a bashi dama shi kashe Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya ci ya ci ka aikata li alla yuqal أن محمدا يقتل أصحابه ka a ce muhammadu na kashe sahabbansa kaga wanda bai sani ba shi sahabbai zai ɗauka su amma ba sahabbai ba ne haka waɗannan sahabban da ake cewa ‘yan wuta ne ‘yan wuta ne a munafukai ne na zamanin manzara su salam ba sahabbai ba ne mu gane wajen tattaunawa da gudu ina fata ana fahimta ta to da haka mu waye saboda mutane ne masu shubha za a ce ma ai sahabi kaza yayi kaza karshen ta kuma munafiki ne ko ko sahabi kaza yayi kaza a shi sahabi mu a wajen ba masumi bane yana yiwa ƙarya aka yi musu mun gane wannan da kyau idan aka yi masa sahabi ƙarya abin mamaki ne an yi ma annaba ƙarya ko ba yi musu ba an yi ma Allah ƙarya ko ba yi musu ba bai ba to da me ba yi masa sahabi ƙarya akwai littattafai na tarihi don galibi suna amfani su kafa hujja da littattafan tarihi galibi za ku iske waɗanda suka rubuta su yan aƙida suna na shi'a amma ba a san yan shi'a ba ne ana karanta waɗanda littafin sai su zo sai sun nuna cewa ai sahabbai sun aikata kaza yo an kai masa an kai ba Allah ƙarya ba lantana sahabi ko kuma a'a sahabin ya aikata abin munji amma tana yiwa abin nan Allah ya ce ya gafarta bane kuma shi sahabi ba masumi bane Allah ya ce wala qad afa ankum yace ya yafe muku wa yake da aljanna wa yake da wuta wa yake gafara to sai ce wala qad afa ankum yace ya gafarta musu kai ko dan shi a kato kadara ka gita kace a wuta za su shi mai aljanna ko yace ya yafi kuma yace ya kai su aljanna wa a'adda lahum jannatin fi'li madina ha ba ce sai yu'iddu lahum jannatin ba a'adda fi'li madina sai fini sun shiga aljanna kai in ba dan da shedan ya rude ka ba kai wanda shi da ya ja tashi ya san wanda take kawai kai sai ka zamna kana tunani ka ce a bai shiga aljanna ba wa ka shiga ma wannan magana aljanna gare ka ko ta kokari ka gyara aikin ka kai ka samu aljanna su da ja asiran su kin su tabbatatta ce ta wanda adda aljanna ce su shi cikin shi an ci akwai ruɗu kwarai da gaske to amma saboda waɗanda ke shiga matasa ne masu kishin addini ba san abin da aka karkashi ba sai a ce musu ahlul bait ahlul bait amma ƙarya an boye wasu abubuwa daga ƙasa an gane ko to don haka sahabbai in an ce mutum sahabi ne baya mutuwa akan kafirci don wanda ya mutu akan kafirci wuta za shi don haka munafikai ne na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ana tattaunawa sai a tattauna in munafiki ne ba sahabi bane in sahabi ne ba masumi bane Allah ya ce ya yafi musu aljanna za su wani kuskure in sun kai ba mu cewa daidai ne tunda ba masumai bane amma Allah ya ce ya yafi musu kuskure ne kuskure kuma tana iya zuwa ta fuskar fahimta ko kuskure ta aiki ja aiwa man yaqtul mu'mina muta'ammidan wa jazaohu jahannamu khalidan fiha kuma sabai sun yi yaki kenan sun kashe mutane kenan yan wutar jahannama ya ce a yakin da aka yi tsakankanin su Allah subhanahu ta'ala ya faɗi mutane za su iya yin yaki amma suna da imani wa in ta'ifatani min al-mu'minina qatatalu fa aslihu bainahum kaga min almu'minin ne ce bai kira su kafirai fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin kuma ce innamal mu'minuna ikhwa ka gani kuskure ne sabanin fahimta suka yaki wa ma kana lil mu'mini an yaqtula mu'minan illa khata'a kuma Allah ya ce mutum kashe mutum bai ce ba يا أيها الذين آمنوا وتم كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء ترى ده يا كشي شان كشي دان وانشي كما ده يا أيها الذين آمنوا آية تفارة saboda suna da shubuhat kakkasa tsammani haka suke zaune suna na suna aiki ya za a jefa wannan shubuha ya za a yi kaza shi yasa dole sai mun tashi tsaye kada a zo da aya a saka cikin matsala in ka san baka san aqida baka ma ka tattauna da su a nemo wanda ya san aqidar a tattauna to almuhimmu dai abinda an ka danganta zuwa ga sahabi mawqufun ake kiran shi maw al mawqufu ala sahabi an gane ko yawwa in an fahimci shina da hukuncin raf'a shikenan in an hukunci ijtihadi ne sahabi yayi to nan ba a cewa bai da muhimmanci a'a amma ba a ɗauka shi kamar matsayin hadisi don in ijtihadi na sahabi yayi in ba a samu wani sahabi wanda ya saba mishi ba tana yawa ijtihadi wani sahabi ya saba mishi idan kaga hujja magana wani cikin su ba zama hujja akan wani wanda babi ne mai fadi ijtihadat musamman na fuqaha as-sahaba ko ijtihadat wani malami daga cikin magabata na fiqh bincike ne mai yawa wani malami ya yi littafi ijtihadat khulafa ar-rashidin اجتهاد ده خلفاء الراشدين سون كي اي من السنه سنه تبع اي تمن صلى الله عليه وسلم ya ce mini sunnati kaza sunna ce kuma rafa gare shi to ka san da bai cewa mini sunna ya dauko sunnan wani sai dai in yace mini sunna ba shike nuna wajibi bane tana yawa zaman to wajibi ne ko mustahabbi ne na fata na fahimta ta don mu bambanta tsakanin wannan tunda af'alun nabi sallallahu alaihi wasallam akwai abinda wajibi ne akwai abinda ba wajibi ne haka aqwalu sallallahu alaihi wa alihi wasallam baiti na gaba sai na baiti na 16 wa mursalun minhu as-sahabi saqat kan an kace mursal yace abinda sahabi saqat ya fadi cikin sanadi ba ana nufin ya fadi ga kasa ba an gane ko nan wannan ya an ka ce mursal ya kawo shi amma akwai mursal sahabi akwai mursal maduna sahabi shi yasa nan shi da yake a waƙe na kawo shi wani lokacin zai kawo abubuwan a gutsire to ana bukata a yi sharha da bayani ɗaukar littafi babu sharha akwai matsala musamman littafin da baka kware ba yanzu da kana shiga cikin matsala sai an ka ce mursal akwai mursalin sahabi yawan ce mursalin sahabi abinda shi sahabi ya tsaya ga sahabi to wannan marasilus sahaba su wannan ba a shakka wajen karɓarsu amma suka ce sai in an fahimci wannan sahabi yana riwaya ga sahabbai yana riwaya ga tabi'ai to nan sai a yi hattara tunda sahabbai sun yi rayu tare da tabi'ai to wasu sahabban ba sa riwaya ga tabi'i ko ba su taɓa riwaya ga tabi'i ba wasu kuma sahabbai sun yi riwaya ga tabi'ai to in sun yi riwaya ga tabi'ai tun da sun rayu lokaci guda to nan in sahabi an san shi yana amsa ga tabi'ai nan dole sai an bincika shin riwayar shi ce direct ko riwayar shi ce ga tabi'i ko ko riwayar sahabi ce ga sahabi dan sahabi yana iya yin riwaya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ya rayu tare da shi sahabi yana iya yin riwaya ga sahabi dan uwansa dan duk babu matsala amma in an kasan sahabi yana iya riwaya ga tabi'i to sai an bincika in ba ga tabi'i ne yi riwaya ba mun gane wannan da kyau yawwa kuma akwai marasilu tabi'in to marasilu tabi'in akwai tabi'i na waɗanda an kasan galibi in sun kayo riwaya in ka je ka binciken bincike ta zaka iske ta dan akwai sahabin sun kayo riwaya gare shi amma wani lokaci sai su riwaya ta mursala saboda wasu asbab malamai sun faɗi wasu asbab to amma marasil na ibnul musayyib an gane ko ibnul musayyib wasu kace ba a cewa ibnul musayyib sai da ce a ce ibnul musayyab sun kace saboda as-sa'iba wasu abubuwa ne na jahiliya ma ja Allahu min bahinatin wala sa'ibatin sai aka ce to ya ce ibnul musayyib kamar baban shi yake yin wannan abin suka ce amma asalin sunansa kenan wai yaro ji Allah ne sai mutane suka ce mashi ibnul musayyab an gane ko suka canza sunan daga fa'il sun kaba da shi ismul maf'ul to ai duk da haka ai ba a tsira ba tunda musayyab dabbar da an kai maka ne kidan ya koma dan dabba almuhimmu dai ibnul musayyib an gane ko ko ibnul musayyab suna ne an san dalilin da yasa aka sa shi ba wancan abin na jahiliya bane galibin in dai marasil kin shi ne qawiyya jiddan amma mursal waɗansu na su tabi'ina ba a karɓa shi imamu shafi'i ana gani daga cikin waɗanda ya ce to ba a karɓar mursal sai an kafa mishi sharuɗa ina fata an fahimci ni yawa sannan sharuɗan nan sun kawo su wasu suna cewa ya zama to sharaɗi ne an samu wata riwaya can ta daban wadda take ƙarfafa shi mursal kin kenan wagga hanya mursal ne waccan hanya muttasil ne sai ya karfafa almuhimmu ya ce wa qul gharibun ma rawa rawin faqat ka ce hadisi gharibi na wanda rawi guda ya ruwaito shi ina fata an fahimci ne asalin algharib shine bako an gane ko shine algharib amma garibi yana iya zamantowa garibi ne wato mutum guda ruwaito shi ma'ana ko farkon isnadi an gane ko ko tsakiyar isnadi ko ƙarshen isnadi tunda in aka samu mutum guda gaba sai an ka samu fiye da shi kaga ba rawin fakat bane in tsakiya ne aka samu haka kinan tsakiya ne aka samu garaba in kuma ƙarshe ne aka samu ƙarshe ne aka samu garaba an gane ko ya kamata mu fahimci wannan don haka garibi ana nufin garibi ko farko ko tsakiya ko ƙarshe kuma irin wannan ba haka ne kake iya gane ba mutum guda ɗaya ruwaito shi sai in ka tattaro hanyoyin hadisin gaba ɗaya in yana da hanya bakwai sai ka tattaro misali in ka bi shi ka bi shi sai ka iske kowace tabaka ga mutumin da ya ruwaito shi shi yasa ma in kuka diba kamar imamu tirmidhi za ku iya kawo hadisi sai ce wa rawahu fulan wa rawahu fulan wa rawahu fulan wa rawahu fulan dan ya kara maka wuraren bincike don kasancewa ba mutum guda ruwaito shi ba sai malam ya ce a baiti na وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال وكل ما لم يتصل بحال دو حديث da bai yi ittisali ba ta kowace hali saboda akwai hadisi wanda ya yanki to shi nan ya kawo shi a matsayin inkitsa al-mutlaq shi inqita'i kala kala ne to shi mallan kawai inqita'i duk inda an ka same shi ta kowace fuska an ka same shi shi a wajen shi munqati' shi yasa yace wa kullu ma lam yattasil bi hal isnaduhu munqati'ul awsali ana kira shi munqati'ul awsal mai yankakka mai yankakkun gabbai ko datsatsun gabbai wadanda an datse su ko an an gane ko al awsal su ne gabbai to sanadin hadisi ai shine gabasa kaga kenan an samu inda gabatar dace to don haka amma malamai sun kassama inqita ila arba'ati aqsam kamar da ibnu usaymin yace an yakuna al-inqita min awwal sanad farkon sanadi an yakuna al-inqita min akhir sanad karshen sanadi an yakuna al-inqita min asna'i sanad tsakiya amma bi wahidin ya zama mutum guda ne an yakuna al-inqita min asna'i sanad bi ithnaini fa akthara ko ya zamanto biyu ne ko fiye da haka in ya zamanto kaga an samu mutum ya yi riwaya shi in kasa a galibi ana gane shi ta fuskar shekaru mutumin da ya rayu a ƙarni na misali goma sai a samu ya yi riwaya ga mutumin da ya rayu a ƙarni na biyar to kaga shekara na a tsakankanin su biyar. karni matsi shekara ɗari ne a fassarar shi mafi shahara duk yana da wasu fassarori wanda ba nan ba to kaga ɗan shekara ɗari dubu ya yi riwaya ga ɗan shekara ɗari biyar wanda ya wuce shekara ɗari biyar da mutuwa ina na an kai wannan riwaya akwai in kata to ta fuskar shekaru ake bi sai a gane mun gane ko to kuma da hadisi ya zo mun kataya ai magana wato ta zan akwai matsala duk da yake su malamai galibi idan ya zamanto intifa'in nan kamar za su yi shi ta'arifat wato da dama za ku iske kamar wa intifa'in kanshi sai su ɗauke shi matsayin wato nau'i nau'i an gane ku yawwa wannan yana da kyau mutum ya fahimci shi domin ya zamanto intifa'i na mutum guda ne akwai yadda ake kiran shi idan ya zamanto ya fi na mutum biyu akwai yadda za su iya kiran shi الحديث المنقطع sai sun kace walmu'dalu as-saqitu minhu ithnani ko ba ka dan bane al-mu'tal aslin al-'adlu shine almanu abinda an ka hana Allah ce wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataytumuhunna illa an yatina fahishatun mubayyana to bil ma'ruf to kuma al'adlu tunda almanu ne waɗanga wato naman jiki musamman wanda ya taso nan da damci ana kiran shi al'adlat saboda abu ne wanda yake ya kuma galibi wani lokacin larabawa suna amfani da al'adlu suna kan abin da ya zan matsala ko abin da yake da tsauri ko tauri to nan sai an ka ce mu'dalu hadisi ne wanda akwai tauri gare shi ma'ana sanadi ne wanda akwai tauri kawai istilahi ne to as-saqitu min hufnani mutum biyu sun hada an ka iske tsakanin rawi da rawi mutum biyu ababu ya an ce mutum biyu ababu ba wai gano an kai dole yanzu ya za ka gane mutum biyu sun haɗi ta fuskar shekaru in ka diba sai ka ga wanga da wanga tsakanin shi ka'ida akwai karni biyu to ko karni biyu alal akalla sai an samu mutum biyu to ina suke to in mutum biyu ne sun kai su kuti sai a kira shi al-mu'tal sabanin da yace wa kullu malam yattasil bi ra'in yace isnaduhu munqati'ul awsali cikin munqati' akwai wanda ake kira al-mu'dal wanda as-saqit min husnani mun gane karatun munqati' dukkan suquti suna ne munqati' amma in suquti ne na mutum biyu suna ne al-mu'dal shi yasa larabawa suke cewa mu'dila mushkilatun mu'dila ma'ana mushkila mai mai tauri mai matsala mai wahalar warwarewa ko mai wayar warwarewa yace to wa ma ata mudallasan naw'ani shi ko hadisi wanda yake mudallas ismul maf'ul ne domin mudallis shine ismul fa'il an gane ko sun kace asalin shi daga wato abin nan addalas ne az-zulma min ad-dulsa ad-dulsa shine az-zulma duhu akwai duhu to don haka abu dan akwai duhu cikin shi na bukata aini a ga haske kenan ilmul mustalah hadisi na ziyada ya ma kaga mi yake faruwa to sai cewa ma ata mudallasan naw'ani to amma shi hadisin da ake kira mudallas kala biyu ne shi yasa ilimi yana da kyau sanin nau'ukan abu zai taimaka ma in zaka yi hukunci kai hukunci da dalili tunda kowane nau'i za a yi mai hukunci mi daidai da shi ko ba ka dan bane yace to al-awwalu al-isqatu lish-shaykh tadlisi na farko al-isqatu lish-shaykh ya sariyar da shehin shi inji malaman zauri sariyarwa ma'ana mutun ya ruwaito riwaya daga malamin malamin shi ba daga malamin shi ba an yi ketare ko ba ba don mu gane da kyau wa an yanqul amman fawqahu ko ko ya dauko daga wanda yake saman shi bi an wa an duka waɗanga turuk ne na tahammulin riwaya in ka ce an fulani da ainun ko an da alhamza tana nuna an ba'ana kilan fulani amman faukahu ga wanda yake saman wato shi shehin naka ko ko samanka kai mai riwaya ne sai ka ɗauko daga wani an ka ƙetare shi ka yi iskatun shi an gane ko ko ko amman fauqahu wanda yake saman shi me yasa to bai ce fauqa shaykh ba dama in kai iskatun shaykh ka yanke shi baka kawo sunan shi ba kai baka ce kai baka yi riwaya gare shi ba kun baka ce ba gare shi kai riwaya ba ka dai shuru wanga ko amman fauqahu ka ce an fulanin ka ketare shi karara shi yasa yake son ya bambanta ko ka yi shuru yin shuru matsala ne ko ku ka ƙetare shi ka bayyana ƙarara nan ba matsala ne shi ake kira tadlis akwai tadlisu shiyuh akwai tadlisu taswiya tadlisu shiyuh da tadlisi na at-taswiya in ji malamai na ilimin mustalah al-hadith yace to والثاني النبي كو لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف الثاني نبي لا يسقطه والثاني نبي لا يسقطه بي سريد شيء بي قويش بي كيتريشي زي أمبتشيشي لكن سيدي yasif ausafahu zai sifanta shi bima bihi la yan'arif da abin da ba bai shahara da an kasan shi da shi ba yan'arif asalin arafa ya san abu in arafa ya bayyana domin shi nunun da da alif in an kara su in fi'ili na muta'addi lazim yake komawa talaqa ya saki in talaqa ya saki kanshi da kanshi ya tafi ba'atha ya tura wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasula in ba'atha ya zabura da kanshi idin ba'atha ashqaha arafa ya sani in arafa ya bayyana an san shi kakka sa tsammanin kuskure aka kace kai bima bihi la yu'rafu naha ko za ko da ya ga abu mai sani ba zai ce kai nunin kin na ashahi mun ita ashahi baka ita gidan mu ka fahimci larabcin na arafa na an ka karama alif din musan kace in arafa kinan yana ta'addi yanzu ya komo lazimi arafahu ya san shi in arafa abu ya bayyana an san shi mun gane da kyau shissa karatun usulumul ala yake taimaka ma dalibin ilimi waɗansu kurakurai da kake cewa kurakurai ne sai an bincika sai a gane ba ku- ku- kuskure bane kai ne baka fahimta ba sai sama in ka ga wani abu baka fahimta ba akwai malamai ko ma ka tambaye su akwai abokananka da ilimi ko ma ku tattauna har a gane ina ne al'amari yake amma kana zabura kana tuma kullum kana cewa ba daidai yake ba karshe sai ka gan shedan ba ya mai shekama baka sabin da kake yi ba manya-manyan malamai na duniya sai su rubuta littafi sai su tura ma malamai na duniya a yankuna daban-daban a duba a ganin shin babu kuskure kowa ya kata shi mulahaza a diba wanda ake ganin shi ne bai gane ba a tura mai a ce to mu muna ganin abin na haka nan yake wanda aka ganin kuskure na a tura to wuri kaza kuskure ne an gyara sannan a buga a ba duniya kai ko da ka cito ka ja wake da shinkawa ka bi- ka bi ruwa ka sha sai ka hau saman radio ko tele kai ta watsa ma mutane abin da ka ga dama ce ba an kai addinin naka ne ko ku ce ba an kai kai ake son a saurara a a fa'idar da zaka isar ake da bukata amma in hayaniya ce zaka yi wa ya gaya maka ana da bukatar jira a saurari hayaniya sai sa mu tsaya mu tace da awarmu yawan masu da'awa ba shine abin da ake bukata ba masu da'awa masu isar da da'awar irin yadda ya kamata mu bude mu kowa kowa mu ce shi da shi ta wa'azi ba shine abin da ake bukata ba ko zamanin sahabbai kowa ya san matsayin shi akwai sahabban da inda a jihadi na ake ganin su gaba in ba jihadi ake yi ba a ganin su gaba akwai sahabban da in za a yi zancen noma su ake gani gaba wasu ana zancen kasuwanci wasu ana zancen ciyarwa sai ka gane su gaba wasu ana rawaito riwaya hadisi shikenan abu hurairah ya ce yulazimun nabi sallallahu alaihi wasallam bi shaf'i batnihi da ya ci tuwo ya koshi to shi ba kyabin da ke da bukata rizar ba ya cika sai zuwa riwaya hadisai akwai sabbai masu kuɗi to kaga yanzu inda aje hadi ana cewa abu hurairah shi kawo kuɗi kun gani kowa akwai bai wanda Allah ya mishi shi yasa in muna son mu ci nasara kan mu kada kowa cikin komi mu ce kowa ya zo yayi a wanda Allah ya ba baiwa daya to Allah zai tambaye shi kan baiwa daya wanda Allah ya ba baiwa biyu Allah zai tambaye ka kan baiwa biyu wanda Allah ya ba baiwa uku Allah zai tambaye shi kan baiwa uku annabi Sulaiman alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim yana da mulki ko bai da yana da arziki ko bai da fama atani Allahu khairu mimma ataku to ilimin addini shi ba ilimin addini gare shi ba wahayi ne akai mai kaga ni'ima uku Allah ya ba shi ga mulki ga arziki ga kuma mi ga ilimi kuma dukkan su zai hada su ne gaba ɗaya kaf ya taimaka ma addini da su akwai mutumin da kuma biyu Allah ya bashi to Allah zai tambaye shi biyu shi yasa malaman da adda arziki ba su taimaka ma addini wallahi suna kuran mutane ne ga addini in dai malami na da wadata bai taimako to ya zama matsala paske sahabban nan da kaka gani cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi kowa ilimi sannan kuma cikin su akwai masu arziki sun zuba dukiyarsu sun ka taimaki addini kuma sun sami ilimin su da haka Allah ya baka kuɗi kuma kana mallami kuma kace baka taimakawa da dukiyarka ba da awa kake yi ba wannan wuri wa kana kuran mutane shi yasa ku ganin wasu malamai wai har shi dan ake ma malamai shi mallam bai san ya bada ba sai dai mi a bashi malami ko da bai da wadata sai ka iske shi bai damu da abin duniya ba sai ka shi malami an kawo mai abu sai ga yaran rimin ɗalibansa a ƙasar libya ɗalibai masu hadda alkur'ani ina tunauta kissa wani abokina ne ya je muraja'ar haddasa ta alkur'ani to lokacin hutu kamar ga vacance abin da ke cima hutu vacance ya je wata zawiya su libe suna da wuri ake cima zawiya zawiya kamar wuri ne wanda ake keɓancewa don hadda alkur'ani asalin zawiya shine kamar keɓancewa to sai waɗannan wuraren suna kiran su zawiyat kamar yadda su iran kun ga abin da suke cewa hauza da kaji mutum na cewa hauza hauza tula ilmiya to bincika da ke in ba dan shi'a bane halaqat kuma mu ko galibi muke cewa halaqa ta ilmi shikenan da yaje karatu su dalibai masu harda alqur'ani galibi a libya ba su da biya amma libya in ka tayi hatta da neman kuɗi ka tafi in ka ce zaka harda alqur'ani gwamnatin kasar a lokacin gaddafi ban sanan bai zo ba ta da dauke ka shi yasa zaka zo a wurin hadda alkur'ani ka iske tsoho mai shekara 60 ya fara harda to kai ka ce ni kai dan shekara 30 masu shekara 55 biyar suna can suna harda sai su je za a ɗauki nauyin su abinci dai is okay zaka ci ka sha hatta da mai shayi akwai wata jami'a da muka zo an kai mu ziyara jami'a ta Abdulrahman al-Asmari hatta da shayi akwai mai yima hafizan alkur'ani shayi kuma gwamnatin libya gare shi sai a ɗauki mutum ni zo da ni gama shayi na sai da ji tsoro to jami'a mallan an ce za a yi shayi mutum nawa shayi na ake mallan tukunya ta ake azawa a ɗore wanka ver ver mallan sun kai ver ɗari biyar ko in ce kofi na shayi sun kai ɗari biyar don da ya zo zuba mai na akai shi shayi shi sai zo aiki to wannan malamin kissa da nake son in faɗa sai aka zo ba su da biya su masu hadda alkur'ani waɗannan wurare babu biya amma duk alkhairin da aka kawo ko kyauta ko sadaka ko zakka malamai ku suke rabi ma to shi wannan ɗalibin ilimin ya zo ya ɗan ɗaga kaɗan sai aka kawo su kuɗi sai malam ya ce to duk arabi a ba ɗalibai ban sani ba zakata ko kyauta wajen za su kai kusan kuɗinmu ina ganin jaka 250 ko wani ɗalibi zai samu 250,000 shi kenan shi kuma ya daga kaɗan yana zuwa an ƙare rabu ta kusa akwai matsala sai malamin ya lura da shi sai ya tura wani mutum gida ya ce a ta gida a diba wuri kaza akwai kuɗi a ɗauko an ka ɗauko yan lissafa daidai abin da kowa ya samu ya bashi shi yasa malami ba a san shi da ruwa wallahi komi talaucinka in dai kana da kyauta wallahi za a gane akwai wanda bai da hali amma yana da zuciyar ji akwai wanda bai da halin bai da zuciyar ji akwai wanda yana da halin yana da zuciyar ji don wani talaka na shi na cewa bari Allah talaka na amma yana fatan Allah ya bashi azabtar da mutane ya ba mallam to kaga bai da kuma bai da niyyar shi yasa wallahi mu gyara zukatanmu akwai mutumin da maciyaci na amma wallahi yana watan in duk duniya ga Allah mallaka ba bai taimaka maka kowa saboda ya talazzazu bi ta'dibin nas akwai mutanen da suna jin daɗi su ga mutane suna wahala dabi'a su kenan akwai masu irin waɗannan aqidu a kuma ba wai cikin kowane sinfi na mutane yana da kyau ka koya ma mutum ya wahala ya san neman abu amma kakka yi fatan ya wahala wannan wahala a'a ta shi san ciwon abin shi yasa wani malami in ka gaya in ya koya ma aya guda to ka san kai mai aikin wata shidda saboda ya ce maka sai an wahalar da kai wasu sun bautar da mutane da ilimin su shi yasa irin waɗannan mutane Allah ya nuna musu iyakarsu ba su karantar da kowa sai sun sa mutane bauta a'a ka koya ma mutane addini don Allah girma Allah gaba da shi da mutum ya ce ma akar makalla da ya ce ma malam da ya ce ma ustaz da shi ce ma shak da ya ce ma alshak kun san shak su wannan kalami na zo wani mallamin ya zo gidan tele aka samu shak in ya gani sai ce mai yan gidan tele sun rage mai daraja sai ce musu ai shi ya wuce shak sai a sa mai al yanzu da an tu gobe ga lambar shi kuma an rubuta al shak ƙarshe ke ne labari na biyu girma Allah yake ba da shi in Allah ya baka kuɗi ko Allah ya baka ilmi ko Allah ya baka mulki ko Allah ya baka daraja ko da akwai wanda Allah ya bashi daraja in yace ayi ana yi ita ma wannan bai ni'ima ce duk ni'imar da Allah ya yi ma kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun nasi anfa'uhum linnas kaga ta amfani mutane hatta da ƙur'anin khairukum man ta'allama al-qur'an wa 'allamahu domin wanda yayi karatun alqur'ani har alqur'ani yana da falala amma akwai wanda wa 'allamahu shi sai da sanar da wani sadar da alkhairi zuwa ga mutane amma in Allah ya ma baiwa baka amfanin mutane da ita to sai zaman to ka zama matsala ga al'umma ku dibi Zuhairu ibn Abi Sulma Zuhairu ibn Abi Sulma an gane ko wani sha'ir ne na jahiliya kafin manzo Allah sallallahu alaihi yana cikin mu'allaqat wanda ake kira shu'ara'ul jahiliya malaman zauri suna kiran shi shu'ara yake to shi ko ko wani daga cikin shu'ara na jahiliya an gane ko kun ga shi'irul jahili yanzu da yawa daga cikin ɗalibai ba sa karatun shi wani zai ce to ai babu alkhairi cikin shi a shi shi'ir ana karatun shi ne don a gane larabcin kuma na biyu ana karatun shi ne saboda a san rayuwar rayuwar larabawa a jahiliya don a nuna maka musulunci rahama ne ga yadda sun karayu na uku ba duk abin da sun ka faɗa a kuskure ba na hudu in ka karanta ka ga kuskuren zaka iya bayanin ka ce wuri kaza akwai kuskure sani kuma na fahimta to a gurguje shi zuhairu ya shahara da hikima shi yasa ake kiran shi sha'irul hauliyat alhaulu ita ce shekara dama an sa mata suna haul saboda kewayowa ta kai duk abin da ke kewayowa suna ne haulu wal walidatu yurdi'na auladahunna haulain kamilain to shi sha'irul hauliyat ake ce mishi daga shekara ta shekara yake zuwa saboda duk abin ana son yayi kyau ba a mai yawa galibin abu in yayi kyau da waya shi kyau da yawa galibin abu in yayi yawa da waya yayi kyau shi yasa wani zai yin darasi arba'in amma in ka bincika duk guda na ita canza masa lu babu wata sabuwar fa'ida ciki ba haka ba ake bukata ba ka yi darasi biyar uku masu kyau ya ka yi darasi arba'in shi yasa yawan gayyata ɗalibai da ake yi wajen wa'abi ya sa haddun mudu'an sun ƙari na birni an yi ƙauye da su na ƙauye an yi birni da su kuma babu nazari babu littattafai babu maraji ilimin ya ƙare shi yasa ya rasa yadda zai wani ma ya gaji ya watsar da wa'azin ya huta wani kuma shi na nan yana ta dubara shi ko be kole karatu guda mu ru'i 20 shi haɗa ciki can hinde wani kusa guda minti biyar tun da an sun ƙari dalilin ba yawan wa'azi ake so ba a yi maudu'i mai amfani a karantar da al'umma abin da ke amfani da haka kada mu damu da yawan wa'azi mu damu da abin ya yi kyau ko bai yi kyau ba mun gane wannan to zuhairu ibn abi sulma yake cewa tun lokacin jahiliya mu rike wagga magana kafin alqur'ani yanzu yake cewa wa man yaku dha fadlin fayabkhal bi fadlihi ala qaumihi yustaghna anhu wa yuzman wa man yaku dha fadlin duk wanda Allah ya bashi fifiko fifiko na ilimi fifiko na mulki fifiko na kudi fifiko na daraja fayabkhal ala qaumihi sai ya yi ma mutanen shiruwa bi fadlihi da bai wannan da Allah ya bashi ya ce yustaghna anhu al'umma ta za ta wadatu da shi ya zan da shi da babu shi duddai wa yuzmami kuma zai zan abin zargi ai ta zage shi shi yasa zaka ga wani mai kuɗi ba a ma san yana da kuɗi amma a unguwarsu ma ba kowa san shi ba ko ya biyo ba mai kallon shi kuma wallahi duk lalurar ta same shi shi ta sama yaro karami in ya biyo ce a kai ɗauko mai abin da sai cewa zai ɗauko maka shi ba a san amfani ka cikin al'umma kenan haka malami mutum ya yi karatu musamman ɗalibai ka te ka yi karatu ka ƙari ke ka yi jami'a ka yi karatun zauri ka zo baka da halaka iya kaka sai dai yawo cikin gari ba ku ya kowa komi yara ka za ta albarka a'a haƙƙinka ne ka nemi abincin da ka ci amma ka ɗebe rana biyu tsakanin magariba da isha'i a unguwarku ka bada su fi sabilillahi awa biyu a sati sauran ka je nema abincinka an san amfaninka amma kai baka koya mu kuma kumi amma da an ce ga wata harka nan inda za a samu wasu in kuɗi ana neman masu diplom sai ga kaka ɗauki takardu larabcin da zai yi ko majma'an loga alƙahira sai an diba tunda yanzu na da gane shi na da karatu mai mulki ya zama to bai amfano al'umma da mulkinsa bai adalci bai ja musu alkhairi sai dai sharri ya karya su ya sace dukiyarsu ya bari kuma a sace dukiyarsu me amfani shi to da kaga mai mulki mutanen shi na son shi yana taimakon su ne da bai wadda Allah ya mishi da kaga malami al'umma tana kaunar shi a'a amfanin shi ta sani in kana da doktora dubu ɗari biyar an baka su ba ka karantar da mutane wanda ya karanta ma mutane a hallari sun kai sallah to ya ka wallahi shi an ka sani kuma in ka ce za ka taɓa shi wallahi ko kashe ka ana yi don shi ga magawa sallah kai ko istazina duk kagga wallahi kagga ka yi balaguro ba a san da ka ɗaga ba ka tabbatar da kai ba mutumin na gare ba ba mutuwa bane kai zance ba balaguro kai kagga al'umma ba ta san ba kayi balaguro wallahi wallahi ka canza saboda wani ɗan ƙaramin alkhairi da yake yi idan ya ɗaga sai an san ya ɗaga kenan al'umma ta san amfaninka shi yasa kuke ganin wata mata da take shara da ta mutu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai da ya samu labari da kuma wani mutum nabi tun da riwaya ta zo akwai abubuwa guda biyu ai manzo Allah sallallahu sai da ya je bakin kabarin yayi masa sallah me yasa mutane ba su dauke ta komai ba ko shara take ma masallaci amma yau wannan wurin da ake shara ba a share shi ba sai a san amfaninka amma da kuɗinka da mulkinka da ilminka ba a san amfaninka ba cikin al'umma wallahi ka ta ƙari tun da nan duniya ishara ce balaguro ɗaya in kai yi a san babu ka shi yassa wallahi ba a sanin darajar mutum sai ya ɗan ɗaga kaɗan wani da ya ɗaga kaɗan kowa na shi imamu shafi'i ya ce la'amru kamar raziyatu faqdu malin wala shatun tamutu wala ba'iru wa innamar raziyatu faqdu shakhsin ko rajulin يموت بموته خلق كثير قد مات قوم إن جوان شائر وما ماتت مكارمهم waɗansu mutane sun mutu amma aikin da suka bari cikin al'umma na alkhairi bai mutu ba wa asha qaumun wa hum fi nasi amwata na tsaya bakin nan to sai mu je a baiti na gaba tunda mun yi zancen والثاني لا يسقطه لكن يوصف اوصافه بما به يا لا ينعرف ya sifanta malamin sa da sifofin da ba a san shi ba kun san malaman hadisi sai ku ji ana cewa wani kaza wani kaza ina fata an fahimci ni to galibi waɗansu malaman hadisi za a sifanta su da garin su ad-dimashqi misali wani rawi a ce mai ad-dimashqi ko al-basri ko al-kufi ko al-makki ko al-madani to wani kuma sai a sifanta shi da aikin da yake yi al-khabbaz sai ka ce malamin hadisi ne amma aikin shi shine yin gurasa saboda bai son ya dogara da wani kashe kai shi dogara da wani ya ce mai to in kana so in dan baka sai ka dan hadisin nan guda sai ka dan eh za dan gyara shi a gani to amma in kana da sana'a ka duk wanda ya taku baka abin nan shi yasa dogaro malami ya zauna bai da aiki cikin al'umma bai da sana'a kuma bai karantarwa wanda za a kawo mai abinda yake madadin aikin da yake yi da al'umma lokacin shi da ya bayar wala akwai hatsari da yawan malaman da sun ka shiga shi yasa ganin ko bai kuɗi in yayi talauci ya talauci in ya dan san wani abu cikin karatun Qur'ani malamin ce bai ka koma ya gani da allo alai waccan taliki ya bude wanka ku bincika ku gani Allah da mai kuɗi ne ana kasuwanci harkokin sun kiya to yanzu da ya ga ya talauce babu komi to tun da ya ɗan iya rubutu da karatu wallahi zai ga kuma tsibu saboda ta ɓaci mun gane wannan da kyau to shi yasa ba a son mutum ya dogara da wani ko wani sashi a'a ya zama yana da harkokin shi duk wanda zai taimaka mai cikin hanyar da'awa la ba'asa amma ya ganka saman hanya saboda shedan yana jiran bukata ta kai ka wani wuri aikin kai tsaya sai shedan ya tunzura waɗannan mutane sai a yi addini illa ka tashi tahiya wanga misali ni zan bayar ba don in faɗa wa mutane ba don kaina kamar in tsarkake kaina ba wannan bane wata teknik ce gare ni wanda nake amfani da ita in ina ya mai mota ta ban taba bari mai ya zo rabin tanki ba galibi da ya kawo rabin tanki na yi sama da shi ban taba barin mai ba galibi in dai ba uzuri ba koko namanta da mai ya kawo demi karawa nake ko in cika koko in tabbatar da ya yi sama kun san ko me yasa saboda ina tsoron ina da darasi gidan tele ko gidan rediyo lokaci ne in zo mai yayi min karamci akan hanya darasi na ya tashi aiki saboda kafin in ce a je a siyo mai gidan mai ko a bada bido a sayo a sa tana yiwa lokacin ya riga ya wuce shessa yana da wahala in yadda mai na ya kawo rabi a garin niyar to in kana da'iya kullum manka musamman in zaka gidan rediyo ko gidan tv ka tabbatar da in lita gudana ka rinka sanin manka kullum ya wuce rabi ko yana daidai rabi saboda ayyukan ka su zamanto kullum mustamirra amma in ba haka nan ba wallahi za a samu matsala an gane ko to cikin malama hadisi zaka samu al-khabbaz misali ko al-kharraz mai yin saka sarkoki kharraz duk suna da ayyukansu wannan ayyukan galibi da suke yi akwai masu yin noma daga cikinsu akwai masu yin kaza akwai masu yin kaza shi yasa da'awa tana buƙatar kana da harkarka amma bai hana wani in yazo ya ce zai wani aikin addini ko ya taimaka cikin tafiyar da'awa la ba'as addini na Allah ne ko ka tashi gudunmuwa mun bai wannan da kyau to au yusifuhu bima bihi la yan'arif shehi na ɗalibi mai riwaya hadisi yana da sifa guda biyu wadda aka san shi da ita da wadda ba a san shi da ita ba to in ya ambace shi da sifar da ba a san shi da ita ba ya ɓoye wadda aka san shi to na sai a kira shi tadlisi tun da me yasa ya ɓoye wadda ta shahara an gane ko an ka ce makaho zo ba borijiya ya ce mi أذكار الاستيقاظ من النوم ya ce in babu rijiyar ya kawo sunanta da ganin abin da ya shahara an ɓoye shi kai ka san ba banza ba da ganin mutum shi na haka haka lahiya kana haka ko ba haka ba shi yasa kusan wani abu kun sa ana cewa polisai ko 'yan sanda suna saurin gane mutumin da bai da gaskiya ko kuna ji haka nan ko ba wani abu ba ne duk mutum in ya aikata abin da ba daidai ba rauni ga kama shi in mata ka ta yi ma ba daidai ba ka ji irin karhin da gare ka ranar da ka yi wani rashin gaskiya kun gane ko to shi laihi shi ke saɗa adam shiga cikin rauni shi yasa da juju alƙalin kotu da polis ɗan sanda an gane ko duk ɗan adam in shi na cikin halin da bai aikata laifi ba ko bai cikin rauni bai san duniya ba shi yasa yana da wahala juju ya san duniya sai radda shi ma ya laifi sai ya baka tausayi haka ɗan sanda in ba yana da hankali ba in kaga mutum ya yi kuskure ba wai karfi za ka ji ka ci mutuncinsa a'a ka tun duniya rana rana ce kana iya shiga shi yasa da yawa da wannan ina kira ne zuwa ga 'yan sanda da wuya kaga dan sanda yana kimanta jama'a kusa abin da yasa saboda sirrin mutane yake sani to shi ko bai san cewa ba wanda ka san sirrin shi to dole nami ya zama to mai rauni to amma ka tuna kai ma wata rana tana ibaci gare ka shi yasa in baka raga ba to kai ma za ta zo gare ka shi yasa kuke ganin masu shari'a da irin 'yan sanda masu investigation da wani ne su kawai ganin suka dan adam ba komi bane abin nan da mutane ga fada cikin shi na kuskure kuna fada cikin shi wata rana to da ka fada kuma kai baka raga ba mi za a yi maka abu da gobe shi yasa ko dan ka kaga ya harare ka ka san abin da kai tunda in kana aiki da gaskiya in ka harare gudu zai amma in ya gane ka wani wanda bai dace ba kuma kana tsoron shi fada ma mamatai ga kai ka ja maka kanka mun gani ko to ɗan adam a ɗabi'a shi abinda an na ƙwarai ana son a bayyana shi kenan in kaga an ɓoye sunan nan da an ka sani to abinci kame da yin da sai haka ya ce to bari mu ɗauki baiti na ƙarshe ko da yake wannan baitin ga alamu yana da bayanai wa ma yukhalif thiqatun fihi al-mala fashadhu wal maqlubu qismanin tala bari mu ɗauki sanyin yi bayani kan farkon dai baitin in ya so gobe idan Allah ya kaddara muna cikin masu rayuwa sai mu zo mu karasa wa ma yukhalif thiqatun fihi almala idan thiqa thiqa shine rawi thiqa kenan ma abucin thiqa wa ma yukhalif thiqatun fihi almala shi rawi thiqa ne wanda an san shi adili ne duk malaman hadisi sun san adili ne sai ya saba ma almala almala'una sai an ka shahi alhamza don ka gani sai ka kuma cikin ilmul arud ka ga ilmul arud da al'auzan da al'ilal da ake sawa almala'una sai an ka ce almala kaga in ka zo ba ka sai da zaka yi an gane ko to almala'u jama'a ake nufi masu yawa qala almala'u alladhina istakbaru min qaumihi almala'u asalin kalima ta mala'a kuma sai ka kuma cikin ilmul ishtiqaq wani ilimi na rike shi sunan shi ilmul ishtiqaq in an san shi sai a sai za a rinka fitar da fa'idodin da sai sun baka wuya kun san in kana son ai kowa yana son a ce ya zo da fa'ida ku to in ka san ilmul ishtiqaq za ka samu fa'idodi masu yawa kalima ta almala'u sun ka ce daga mala'a ne cikawa to me yasa an ka kira almala'u jama'a mai yawa saboda suna cika wuri bagiri kuma almala'u wani lokaci ana nufin manyan mutane li'annahum yamla'una almajalis bi haibatihim mun gane wannan to na almala almala'u almala'u kuma na ana nufin jama'a ba wai mutane masu daraja ba jama'a to in an ka samu rawi adili ya saba ma jama'a mai yawa adillai ya ce to fa shazu sai a ce wanga hadisi shazina a ɗauke shi matsayin makaɗaici domin mutum goma adillai sun ce abin ga haka yake an samu adili guda ya ce abin nan ba haka yake ba to saboda kasancewa shi adili mun san shi da gaskiya to sai mu ce hadisin shi shazi an gane ko ba za mu karyata shi ba don shi ba kazzabun bane domin li kulli jawadin kabwa ko wani ingarman doki na iya tuntubi duk gwani wata rana yana iya kuskure wannan ba abin mamaki bane to shi yasa sai malamai suka ce a kira shi shazi sai ya ce to wal maqalubu hadisi maqalubi wanda an ka juyar a wajen malaman hadisi ismani tala to kismi biyu ne tala nan tala kalima ta tala tana nuhin wani lokaci karantawa to shi makalubi shi na karatu bai karatu tun da karatu bai karatu tala yana nufin biyowa baya tala yana nufin wani lokaci yin aiki da abin da nasu ya ci Allah ce innal ladhina yatluna kitaballah wanda suka karanta qur'ani yatluna kitaballah suka karanta shi suka yi aiki da shi yatluna kitaballah suke bi bayan shi abinda yace shi na suke bi shi yasa da Allah ce rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara ai manzo Allah sallallahu ake nufi anan ko to yatlu yana karantawa ko ba karan bane to ba ana nan yana diba yana karantawa ba don bai isa rubutu ba yatlu suhufan mutahhara an gane ko ko ya biyo bayan suhufan mutahhara littafin Allah da suka gabata shine na karshe shi yasa kalma in tana daukar ma'ana biyu ko uku a tantance so wacce ake nufi anan to nan tala ana nufin wanda ya biyo baya wal maqlubu qismani shi maqlubi ya kasu gida biyu tala gashi zai so shi maqlubin sai ya fassara maka shi to nan za mu tsaya daga tala din nan gobe inda Allah ya kaddara a rayuwa sai su sai mu dauko daga nan sai mu wuce in Allah ya kaddara abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته